الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجا سوى تأدين المسلمين أيو منا ترى a watan rajab a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 muna kuma 21 a watan 1 shekara ta 2024 Allah ya kaddara mu da ci gaba da zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel a ci gaba da karatu a kitabut tauhid na Sheikhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab sati biyu da ya gabata muna karatu a cikin babu tafsiri tauhidi wa shahadati an la ilaha illallah babin ya jamu tsawon karatu malam yayi daya ni ma nayi daya a karkashin hadisai da kuma ayoyin da malam ya kawo a babi din aya ta farko ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki wa irƙala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi ya kuma kawo hadisi kwaya daya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa fi sahihi annahu qala man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal wanda da yace la ilaha illa Allah ya kafirce ma duk abin da ake bauta ma ba Allah ba to da dukiyar shi da jinin shi sun haramta hisabin shi yana ga Allah madaukakin sarki na duk kuskuren da yake to galibi idan ya kare karatun babi irin wannan yakan ce fihi masail abinda zai fidda a cikin babi sai malam yace wa sharhu hadhihi tarjuma abinda zai fassara wannan taken da akai tafsirin tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah sai ce abinda zai fassara maka wannan taken yana nufi duk hadisan da ya kawo da ayoyi ba za su iya fassara babin ba yasa ce wa sharhu hadhihi tarjuma tarjama ma ba'daha min al-abawabi abinda zai biyo bayan ta na babubbukan cikin littafi kamar malam yana so ya ce da kai tun daga yanzu har a kare rubutun littafin duk abinda ka gani yana fassara maka tauhidi ne duk abinda zaka tsinta yana fassara maka la ilaha illallah ne shine abinda yake nufi ma ba'daha min al-abwabi fihi akbarul masail wannan babin da muka kare malam yace a cikin sa ne muka tsinci manya-manyan matsalolin tauhidi wa ahammuha mafi muhimmancin matsalolin tauhidi anan muka tsince ta menene mafi girman matsalar mafi muhimmanci sai yace wahiya tafsirut tauhidi shine bayanin menene tauhidi wa tafsirish shahada me kuma ne ne ake nufi da shahada wa bayyanahuma malan yace a babin an bayyana me ake nufi da shaidawa an bayyana me ake nufi da tauhidi bi umurin da al'amura wadiha waɗanda suke a fili ƙwarara ayoyin da malan ya kawo saƙonsa a fili yake hadisan da malan ya kawo saƙon shi a fili yake yasa ya ce to ya bayyana me ake nufi da tauhidi da al'amura a fili ƙwarara ya bayyana mai ake nufi da shahada da al'amura da suke a fili ƙwarara min ha abinda malam ya yi amfani da shi a babi wajen tantance tauhidi da shahada sai ce ayatul isra'i ayanan da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta cikin suratul isra'i wula'ikan lalila ya da'una ya bita guna ila rabbihimul wasila sai ce bayyana fi ha arraddu alal mushrikina allazina yad'una salihin a wannan ayar mai girma da buwaya ya yi raddi ne ga mushirkai waɗanda suke roƙon salihan bayi fafiha a cikin ayar bayanu anna hadha huwa shirkul akbaru za mu fuskanci hakan shirka ce babba malam ya fara higa maka littafin tauhidi magabata a cikin ɓangaren arna sun kira shehunansu sun kira waliyai sun kirawo annabawa a wannan qur'anin sai Allah ya taka mana birki yace ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila wadancan din da su din suke kira su da kansu kiran Allah suke wannan wata babbar shirka ce don haka duk abin da kake da akwai zaka bukata zaka roka kana nema a tsare ka Allah kaɗai zaka roka in ka roki salihai wallahi kana da matsala in ka roki annabawa kana da matsala in ka roƙi shehunne kana da matsala in ka roƙi mala'iku kana da matsala wanda kadai zaka roƙa Allah madaukakin sarki kuma duk wanda ka kama bige ne wallahi ba zai iya maka komai ba a gurguje jiya na tsinci wani kilif malam kabir gombe yana magana akan wani bawan Allah Allah ya masa wata jarrabawa ta rayuwa da tashin arzikinsa kawan lokaci aka wayi gari arzikin nasa ya dige babu ɗaya daga cikin shehunan garin ya ce ai dama mu ne muka ba shi arzikin kuma mun karɓe saboda yana fito na fito da mu ya sai wa izala mota ya yi kaza ya yi kaza ce mu muke fishi da shi da aka yi zo ya tuba a damai da arzikin shi babansa suka haɗu da shehun ya gaya masa ya ce mu ne muka fihi da ɗanka ka gaya masa ya zo ya tuba a damai da arzikinsa kuma kasan lokacin iyaye akwai tausayin 'ya'ya ya je same ya ce kai da ka je ka taɓa shehu ka je ka bashi haƙuri ya ce ai baya yin komai Allah ne ya bani kuma shi ya karɓa yanzu jarrabawa ce za ta wuce baban ya ce umarni nake baka ka je ka bashi haƙuri ya ce to baba za a saboda kar faɗan ya zama biyu ana yi da shehu ana yi da baba ya ce za a bahi ya taka tun ɗan sun kai tafi gidan shi yana zuwa ƙofar gidansa sai ya tadda shehu ya shiga gida aka buga masa waya ya ce shi ne wane kai ne wane ya ce eh sai ka zo ka bada haƙuri tun da ya san ya kullo ta da baban shi ya ce a'a zuwa ne in gaya maka kai ɗin baka isa ka bada ba baka kuma ka isa ka karɓe ba a gidanku akwai wane akwai wane akwai wane a garin nan suna cikin matsiyata me yasa baka ba su ba na eh yace me yasa baka ba su ba yace ni tawa Allah ne ya bani kuma Allah ya karba yace kuma zai dawo min da su idan yayi niyya yace wannan nazo in karanta maka ya kashe wayar wala aka ce wani ko incident yana kashe wayar yana juyowa sai aka kira shi daga gidan gwamnati kwangila da kai ta kaza da kaza da kaza kazo gwamna ya sa hannu akanta sai ki tato da an yi arashi ya yadda ya bawa shehu hakuri kuma haka ta faru to da har abada ya barar da imanin shi wanda kuma duk ya samu wannan labarin har abada zai yi imani ba wanda isa ya bada ba wanda isa ya hana sai Allah madaukakin sarki Allah ya dawo masa da arziki shi an ce har takara yayi ya zama ciyaman na local government din su babban zakirin na garin malam Kabiru Gombe ce da za a zo tare mu azi sai da zakira aka ba san gida zakiru ne sai gashi a motar tare ya ce to zakire aka yi ya ce yanzu ya zama zakirin sunna so kaga waɗannan salihan tun daɗewa sun daɗe suna wa mutane banga-banga kuma wala yadda ka san bakan damiyar shata haka abin yake in dai sun ce su suka wa shata aka bahi to su maliman ba su da 'ya'ya ne me yasa ba su wa 'ya'yansu ba suna nemowa suna kawo musu haka shata ya faɗa ko to yanzu ai a ce wai an yi zamani da mawaƙi ya wanda yake karatun addini hankali shi ya san ba wanda isa ya bada sai Allah amma yanzu kai kana tunanin shehu sai zai baka yace to wannan ayar ta cikin suratul isra'i ta gaya mana a fili lalle kiran wani ba Allah ba ko da salihin bayina ko da salihin bawa ne wannan abin shirka ce Allah ya tsare mu da haka kenan aya ta farko ta yi kwandemin kamun kafa da salihai a kama kafa da Allah wa minha daga ciki akwai ayatu bara'a ayatan ta cikin suratu bara'a ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi bayana fiha anna ahlal kitabi a ciki Allah ya ce yahudawa da nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi sun riki malamai da masu ibada alloli kuma bayan Allah yadda ka san fa a yanzu a Najeriyanci ana wa pastors ko ko prophet yadda suke kiransu haka fa abin yake faruwa ka je ka tada hata Joshua ina ji shine wanda ya rasu ko kwana-kwana na ake bada revelations akan abubuwan yadda yake waɗannan abubuwan ty joshua T- eh? T- tb joshua na joshua ɗin da tv ko ce ko ko ma ya dai mutu to manya-manyan yaransa suka ba da labarin irin yadda ake hirya drama ɗin wannan kaga mutum akan kaza da waye a zo a masa addu'a ya meke daga ya ce duka hiryawa ake mutane sun zo daga south africa sun zo daga ina ne ya ce ya ji tausayin mutane da yawa sun mutu za ka zo da ciwo zai tambaya wani irin magani kake sha a garinku zai bi tarihinka ba tare da an sani ba ake nika wannan maganin ana jika maka ana baka ba tare da ka sani ba jikinka yana kyau ana kula da kai zai ce maka ka daina shan magani yace ya san masu kanjamo da suka mutu ya san masu ciwon hanta da suka mutu a dalilin irin wannan zaka zo zaka warke zaka koma mutane sun yi imani annabi ne sun yi imani wasu suna masa ma kallon kamar ubangiji yana daukewa yana cutarwa yana kaza yana bada arziki yana kaza to irin waɗannan rukon da aka yi musu irinsu aka wa magabatansu Allah ce kuma duwanda ya musu irin wannan rukon arne ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam da masihu isa dan maryam shi ma almasih abinda Allah madaukakin sarki ya dora a hannun shi shine yasa waɗansu suke ganin shi Allah ne yana warkar da makafi yana warkar da guragu da masu kodewar fata duk ana musu ya rayar da matacci ya ba da shaida haka Allah madaukakin sarki sai ana sai suka ce to banda Allah ko dan Allah wa zai yi wannan sai zamanto to sunnar kiristoci duk wanda zai da awahe ya zamanto yana da abin da zai taho a wannan bangaren warkar da makaho warkar da mara lafiya warkar da kaza kuma duk drama ce kwana-kwanan aka yi wani mutum da ya zo nan jikin garkin daura ne ko jikin ina ne ko mutane suka tada yar karamar kasuwa aka dinge jigilar mutane ana kaiwa ni da garin da masan da ya warke ba ɓarɓarɓarɓo aka dinga jigida ya ce ai an ga mutum an higar hiran garanga kuma ya fito duk hirewa ake wallahi su ko mutane sun fi san abin da zai ja hankalinsu ka zo ka ya magani ka ke dan fitowa kwana daya biyu uku a ga jiki yana dan murmuri wannan duk ba ita ake so ba kawai oya oya ko kawai yanzu na aka yanzu nan ka miƙe kamar baka taɓa rahin lafiya ba haba mala sai ka ce annabi isa na rai an wuce wannan zamanin duk abin da za a yi sannu a hankali ne in ba mu'jiza ba ce Allah madaukakin sarki ta haihuna ba to sai malam yake so ya nuna maka a cikin bayanin tauhidi ko da kaga wani yana warkar da makafi ko da kaga wani yana tada guragu ko da wani yana baka labarin gobe ko da wani yana da girman ibada wannan din kai bai baka lasisi ka bauta masa ba baya cikin tauhidi sai malam yake so ya ce maka to wannan fa abin da ya faru ga yahudawa kar baka ce sun koyawa suke suna musu sujada sallah ko azumi suke musu ko zakka ba fa haka suke musu ba wa bayyana a ayar Allah ya bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida Allah ya faɗa ba a wa yahudawa da kristoci umarni ba sai su bauta ma Allah hi kadai ma'a anna tafsiraha malai yace tare da tafsirin ayar ittakhadhu ahbarahum mal tafsirin da malamai suka ittifaki alladhi la iskala fihi tafsirin da ba za a samu rikici ba idan an yi ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'siyah ita ce da'ar da ake wa malamai da masu ibada a cikin saban Allah la du'a'ahum iyyahu ba wai kiran su suke ba ai hatim ina jin ban manta ba ko wannan wa yake da suna Abdullahi ibn wa yake wanda ya rawaito Abdullahi ibn Salam ko ɗaya daga cikin malaman Yahudawa lokacin da manzon Allah ya karanta wannan ayar haka aka ce zo tsaya a gaban manzon Allah ce Qur'ani ya tuhume mu da abin da ba ma yi za a wa almanzu Allah ya rikura kenan ya ce mai aka hume ku ya ce ayyata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya ce mu ba mu taba bauta malaman mu ba sai manzo Allah ya ce ba sa umartar ku da abin da kun san haramun ne kuma ku aikata ya ce suna yi ya ce ba sa hana ku abin da kun san Allah ya halasta ya ce suna yi ya ce fatilka ibadatuhu wanda zai ta ibadarsu ta yi sakwaroro kuma hikina to ka san har yanzu dan bid'a idan ka faɗi magana ya gani ya taho zai kure ustazu ai kun ce kaza da an masa bayani kuma ya rasa inda zai sa kansa ya ce to kuma da kuka ce kaza to wancan din ka yadda haka yake ko ba haka yake ba to su da da yake gaskiya suke bukata in an gaya musu to hakura suke ko kuma sai ya kurda nan sai ya kurda nan sai ya kurda nan sai ya kurda nan da haka malamai sai suka ce ba wai fa tsugunnawa suke ba su yi musu sallah a masallaci ko suke musu yanka a'a kawai karɓar umarni idan ya saba na Allah kadai wannan ya isa da Allah nawa ne shehu sai ya ce masa kakkai aure kuma ya hakura nawa ne shehu ya ce masa saka matarka ba dalili ya saka nawa ne shehu ya ce masa in ka aura sai ya sa maka albarka nawa ne akai ba da sa fa albarka fa aure yadda ka san idan an yi tuwo a gidanka za ka kawo shehu ko almajir idan ya ja ya bara ka'ida ba ya ci ko sai ya kawo shehu shehu ya duba ina da ya fi maiko sai gutsira ba laifi ba ne ba in ya yi ɗaya biyu uku sai ce ɗauki ka je ka ci allah ya albarka to yana da almajirai guda goma idan kowa ya kawo masa ya loma uku uku nawa kenan talatin shi almajiri yake ganin allah sarki shehu wala uku kawai ya ɗuka to an kai uku sau uku uku sau goma talatin sai ga kai ɗin ba kai doma talatin ba amma kuma yana zaune to da lokacin da aka yi shehunnai suka mai da cewa duk wanda ya aure he sun sa masa albarka he ka fara kawa inda ya fi maiƙo he shehu ya ɗauka sannan ka ɗauka ka auri budurwa falleliya madadin a kai ta gidanka sai a kai ta gidan shehu in ta yi sati ɗaya ko kwana goma kuma a ɗauke ta daga nahi a wuce a kai ta gidanka kuma ba za ka yi magana ba ka yadda da wannan ai akwai halatta abin da Allah maɗaukacin sarki ya haramta da kuma haramta abin da Allah maɗaukacin sarki ya halasta to yadda da wannan kayi din yana faɗowa ƙarƙashin irin wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi almuhim hine kada wani ya saka abin da Allah bai saka ba kada kuma wani ya hana ka abin da Allah maɗaukacin sarki ya saka yana cikin tauhidi wa minha daga cikin abin da ya bayanin tauhid qaulul khalil alaihi salam lil kuffar fadin da annabi ibrahim ya gaya wa mushrikai innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani ni kan nayi baran-baran daga dukkan abin da kuke bauta ma illa alladhi fatarani face wanda ya kaga halittata fastasna min al-ma'budin rabbuhu a cikin wannan ayar da yace yayi baran-baran sai ya kebe ubangijinsa wannan shine tauhidi kowa in dai a ɓangaren bauta ne banza ne sai Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne tauhidi duk wanda aka bauta ma wallahi kadda abun banza ne bai da tasirin komai kuma bai cancanta ba Allah kadai ya cancanta da bauta shine fastasna min al-ma'budina rabbahu da haka duk wani abu da ya shigo da haƙƙin Allah kowaye wallahi kadda bai isa ba a dana bana barazana tun daɗe an tsorata mutane da shehunnai za su kwace za su yi kaza ba abin da za su yi Allah kaɗai ke badawa kuma Allah maɗauki sarki kaɗai yake ɗaukewa an yi shehundai sun nemi abin duniya sun rasa an yi kuma arna a katangar gidansu duk abin da suke so sun samu ko ba a yi ba yanzu a nan gari man kace za ka tantance tsakanin arna da musulmi su a suka fi kuɗi ya ka sha aiki fa arna ne suka fi kuɗi ko musulmi suka fi kuɗi ya ka sha aiki masu sallah ne suka fi kuɗi ko masu wasan suka sallah ne suka fi kuɗi mutanen arziki ne suka fi kuɗi ko makaranta suka fi kuɗi ya ka sha mamaki a hemi zanen ba da arzikin duniya ake gwada shi ba menene dangantaka tsakanin ubangiji tsakaninka da ubangiji wa zakara subhanahu Allah madaukakin sarki ya ambata mana cikin ayat da Annabi Ibrahim ya faɗa innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin sai ce wa ja'alaha kalimatan sai ce to Allah madaukakin sarki ya ambata anna hadhihi albara'a wannan baram baram din ba ni ba ku wa hadhihi almawala da kuma karbar Allah da masu imani hiya tafsiru shahadati alla ilaha illa Allah shine abin da ake nufi da la ilaha illa Allah kowa ka ajiye shi a gefe ka rungumi Allah Allah daya ko ko bai ba na afillahi shakkun ba ko kwanto ko na'am ya ce fihi kaulani Allah dafa asiri wai wai uba ne ya gaji ɗansa a mambarin karatu yace to kafin ka dawo ya zan yace duk magana da aka tambaye ka ce fihi kaulani malamai sun yi maganganu guda biyu wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba yi kuma ka san duk abin da ba naka bane sai an gano ka duk abin da aka tambaye ta fihi kaulani to kana kwana da kadai alwai sai gane ta to ai komai fihi kaulani yake faɗa sai aka rubuta tambaya aka ramu kallahu afillahi shakkun akwai shakku a cikin samuwar Allah sai ce fihi kaulani ita ma akwai magana guda biyu Allah rufa asiri to ko menene ka yadda baya yi Allah kadai shi yake ba wanda ya cancanta sai Allah madaukakin sarki wannan baram-baram din an sunnata ta tun daga kan Annabi Ibrahim rungumar Allah da masu imani an sunnata ta tun zamanin Annabi Ibrahim sai ya ce faqala ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un Allah ya ce mun sanya wannan kalma ce mai mai wanzuwa mai rayuwa mai ɗorewa a cikin zuriyar annabi Ibrahim, la'allahum yarji'un saboda mutane su koma wa Ubangijinsu a kowane lokaci. Tun daga annabi Ibrahim har yau ba a taɓa samu wata rana da babu la'ilaha illallah ba. Ba a taɓa samu ba. Sai dai a ce wani garin akwai arnanci wani garin akwai musulunci. Hatta jaziratul arabiya sai da aka zo aka samu wanda suke kalmomin da suke nuna akwai la'ilaha illallah a tare da su, ko da ba su yi imani ba. ga waraka da aka bu aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba manzon Allah labarin mafalkin shi ko manzon Allah ya ga masa abin da ya gani a kogo yace me ka gani yace naga kaza naga kaza yace na rantsa da Allah wannan abin da ka gani irin shi annabi Musa ya fara gani a annabta shi yace na maka rantsuwa da Allah yace ina ma ina da guntun karfi lokacin da mutanen ka za su kore ka wani alama ce ta imani ya yarda da tasirin annabawa da addinin annabawa kuma yarda shine daidai so aka ce ba taba samun lokacin da babu la ilaha illallah ba kuma ina ji in ban manta ba shine ran da aka wayi gari babu wanda zai ce la ilaha illallah a doran duniya shine ran da duniya za ta tashi amma inda yau an ce la ilaha illallah to ba za ta tashi ba goma an faɗa ba za ta tashi ba amma ran da aka wayi gari babu la ilaha illallah a ran ne duniya za ta tashi yasa abin da arna suke wa duniya kamar mugunta suke ma duniya kullun so ake a kakkabe masu addini masu faɗin Allah to daga ran da aka rasa masu faɗin Allah daga ranan duniya gadanta ya ƙare wallahi Allah yana karanta wa duniya ne saboda masu imani saboda masu cewa la ilaha illallah shine karar da Allah yake wa duniya ran da babu to me amfanin ta kuma ta gama babu abin da za ta yi a cikin ta kuma wadan bai da wanda za su masha Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wani nau'in ibada da kuke ma Allah akwai mala'ikun da aka ajje su nai amma ku din an bautar da ita da ku da ita kuma takun ita ake da bukata ku yi ku yi kuskure a yafe muku a ba ku abinci ku ci ku yi bacci ku huta wasu kuma an haranta musu dukkanin waɗannan abubuwan kuma suna ibada kai in kaka lala Allah yana son mutum fa kai kaga an baka dama ka yi aure an baka dama ka ci an baka dama ka sha an baka dama ka kwanta an baka dama ka yi bacci ka huta mala'ika kuma duk babu wannan fa ba ci ba sha ba aure ba hutu dan Allah ka kalla ga rayuwarsa kamar ta ka tafi dadi ko kuma duk da haka kai aka ce za a bawa aljanna hiban da shi yasa wata dan adam dan gata ne a wajen ubangiji amma dan adam butulin mala'ika yana tasbihi amma kai din kai ake so kai fa kawai za a la ilaha illallah amma an sa mala'iku biyu suna aiki tare da kai ɗaya a dama ɗaya a hagu ko anan ma ya tsaga ta wasu kuma aikin sa kawai tsaron ka karwa cuta ta zo ta same ka kada wata kunama ko miciji ba ka gani ya zo hauka ko kana bacci da daddare wata jaba ko wata kulba ko wata tsaka ko miciji ya zo ya cutar da kai kana bacci lahu mu'aqibatu min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah aikin waɗannan mala'ikun kada wani abin cuta ya zo ya ƙara su inda kake kai kada in ba su abu mala'ika kusan goma a tare da kai kawai abin da ake da bukata ka ce la ilaha illallah kawa Allah ibada karkawa wani hike nan fatak wani gatan da aka maka yadda ka san shugaban ƙasa ko gwamna yana da convoy da masu tsaro da modigan wala kake da akwai ban mu sani bane sai sa ba ma iya Allah godiya yadda kake ganin gwamna yana burge ka kana da naka kawai bambanci kai baka ganin naka wa minha daga cikin abin da yake bayanin tauhidi ayatul baqara fil kufari akwai ayar nan ta cikin suratul baqara wadda Allah ya saukar da ita akan arna allazina qala Allahu fihim wanda Allah ya faɗa dangane da su wama hum bi kharijina minan nar ba za su fito daga wuta ba idan sun shige ta me yasa aka ce arna ba za su fito ba zakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillahi Allah ya ce suna son gumakansu suna son abun bautansu irin yadda suke son Allah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima hakan ya nuna ai suna son Allah so mai girma mala abin da yake so ya ga maka a maganar tauhidi ba wai magana bace ta kana son Allah ba ita ce kada yake bukata ba arna ma yuhibbu wa inna nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi suna son su irin san da ake yi ma Allah ashe ba wai san Allah bane ba sai suna son Allah amma duk da haka Allah ya ce arna ne yan wuta ne in sun shiga har abada a hai rikicin ba a san Allah ba yake ya abin yake yace zakara annahum yuhibbuna Allah hubban aziman wa lam yudkhilhum fil islam amma iya wannan san bai shigar da su musulunci ba fa kaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah to kuma ya wanda ya so abin da yake san sama da san Allah wanda shine abin da yake faruwa a yanzu wanda zaka sun ce su ba ruwansu da manzon Allah har a guraren maulidi haka za ka ga mutum ya karɓi microphone ya ce su ba ruwansu da manzon Allah kawai shehu suke wa nawa ne za ka ji yanzu ‘yan waƙar gausu gausu nawa ne ‘yan waƙar in yasi wala ko ji haka na wani bawan Allah ya sa riga ya sa in yas kuma ya ce hasbi in yas ya isar mani wala haula wala quwwata illa billah wanda duk in yas ya isar mashi wallahi ya gama tabewa ya gama lalacewa wallahi in yas ba zai makan shi komai ba bai makansa komai a duniya ba kuma ba zai makansa komai a lahira ba da yana yi da ba kama da kudin jabo ba da yana yi ba a kuda ba a kure daga gare su ba da yana yi da halin da yake ciki da bai samu kanshi ba a ciki amma wallahi baya maganin komai kuma yanzu kai ka ce wa ya isar maka to in ya isar maka me ya maka to me ya baka me kuma zai baka ba kuma wallahi abin da zai baka in an ji lahira bai ma san an yi ka ba wallahi bai san an yi ka ba kuma abin da zai iya amfana maka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kena na Fatima a matsayin wadda duk duniya ba wacce zai samu uba irin nata babu wallahi yace mata tambaye ni duk abin da kike so na arzikin duniya anan zan miki magane shi amma a gaban Allah idan baki ba Allah ba ba zan miki maganin komai ba wani hini ƙarshen gatan da uba zai maɗan shi ya ce safiya guntun bugaggu ta manzan Allah duk iyansa sun rasu amma sai ita kaɗai ya ce safiya ki tambaye ni duk abin da kike so na duniya zan baki amma a lahira har ku neme ni ko ba Allah to idan manzan Allah zai faɗi wannan kai ina za ka ce wa shehu zai neme ka wannan fa 'yan gidansu ne ya san su sun san shi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه haka fa Allah faɗa kalmomin kwara-kwara ba gware ma yana ganewa ba ya firru ko ranar da mutum yake gudu kar ma a haɗu kamar mutane ne su haɗu su yi wata yaudara kaga ɗayan an kawo shi da anku idan aka yi gogari za ka tsaya ganka aka ramuka lakai ne masu kamo su in aka kamo barawo saboda Allah in ya ga wanda ya sani yana gani ai da ya ga shi zai ga lungu a guje kar ma goga masa kahin kaji to Allah haka ake a lahira yawma yafirru almar'u min akhihi dan uwa haka zai guje mashi ana cewa akhi ko an fara cewa da akhi kusa shine abin da ake fa alfahari da shi kuma shine aka fi dadewa da shi a duniya ko a musulunta makan ce brothers ko brothers in islam yan uwa cikin musulunci to a harkan da brothers in islam da brothers in relation da kowa ne ne wallahi kowa guje masa zai wa ummihi wa abihi da uwa da uba mutane nawa ne suke batawa da kowa saboda uwarsu su bata saboda kowa saboda ubansu ba su wanda suke ganin za su wagata a duniya kamar uwa da uba amma a ranar lahira gudu wa sahibatihi wa bani da matashi da 'ya'yan shi na ga wani malami yana magana na cewa wallahi saboda ƴaƴana goma sha ɗaya zan iya mutuwa ya ce ka ba ƴaƴana ba saboda matana zan iya mutuwa su su ji daɗi haka na ji ya faɗa zai mutu saboda matansa zai mutu saboda ƴaƴan shi amma a wannan rana aka ce zai falla a guji wa sahibatihi wa bani me yasa aka ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa akwai sha'anin da ya gagare kowa abin gabansa ya ishe shi so don Allah in ya sannan koda namijin gaske ne ina zai da mabiyansa ina zai iya da su ina ya gama da ‘yan kaulaha matukunna barantan a fito daga kaulaha barantan a higo Najeriya wallahi ba fi yadda zai yi da su sun fi ƙarfin shi ku yi ɗaya ba zai iya ba fa duk wanda ka gan shi a gaban ubangiji ya ji sanyi a ransa to ya higa al'arshi in dai baka shiga al'arshe ba kai ka san akwai taɓaci fa aka wayi gari alkiyama ta tsaya ka ji rana ta fara dukan kanka akwai matsala amma in ka ji an maka rumfa ba ko bane yan rumfar manyan baki yadda in ana biki ko ana rantsuwa za a yi rumfa a sa fankoki wasu su sa AC kuna ciki haka za a yi tsawar alkiyama inda ka ganka a rana to baka cikin mutane baka cikin VIPs ko BBIP ko to akwai BBIP akwai VIP a ranar gobe alkiyama inda ka ga maka rumfa to akwai matsala inda kai ba mala'ika bane wanda za ku gyara guri ko ku yi aiki ka ganka a rana akwai bayanin da kai wannan bayanin kuma bai da dadi amma aka tahi alkiyama ka samu wani dalili da zai shigar da kai inuwa to shine zaka tsira kuma daga cikin ayyukan ya kamata a ce kana da daya ko dai zama to tun samartaka ka rike addini ko ka alakanta kanka daga masallaci ko ka rike wani ku yi abota da amintaka dan Allah la yuhibbuhu illa lillahi ko ko ijtama'a ala zalika wa farqa alayhi aminin ka ne kana kaunarsa ka rike me hada ku Allah in kun hadu Allah in kun rabu Allah kana daga cikin dalilan da zaka samu ko ka tsare mutuncinka da martaba dangin an girman Allah wa rajulun da'atu imra'atun zata mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah rabbul alamin kana da mace matahi mai jini a samu wata shuga momi ta kirahi ko ta bayi kuɗi ta nemi ta lalata ya ja ya cije wannan mutumin za a bashi amma yanzu samari da yawa saboda kuɗi sun lalace yan abin da bai wuce ba sayan goro ko sayan data an lalata rayuwarsu to a irin wannan yana daga cikin hanya da ake samun aljanna Allah madaukakin sarki ya hore mana muna dai magana akan cewa duk wanda ya so wani abu sama da san da ake ma Allah to ya higa uku wa kaifa bi man lam yuhibba illa nidda ya kuma wanda ma bai so kowa ba shi ba abin da ya sani kawai sai shehunsa wace shekara na baku labari wani mutum yana kwace ya tafi komai nasa shehu ne kwanan sau uku bai ci abinci ba wai saboda shehu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amilatun nasiba tasla naran hamiya wallahi akwai wanda za su yi aiki su sha wahala a duniya kuma wallahi wuta za su shiga duk wanda ya rike shehu ya mutu bai rike Allah ba wallahi dan wuta ne wallahi wallahi dan wuta ne duk wanda ya rike shehu bai rike Allah ba dan wuta ne dan shehu bai da aljanna bai san inda aljanna take ba shehu bai da wuta bai san inda wuta take ba amma Allah yana da wuta yana da aljanna kuma ya ce kara hada shi da kowa kuma ka hada shi ban kai da shehu zai kwata a wajen Allah ba wallahi ba a iya kwata a wajen Allah yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni fa mala'ika jibril aka taso takanas ya kama kunne na ya gaya mu yace ku yadda babu wanda zai mutu face ya gama arzikin shi ku kyautata a wajen neman arziki kuma abin da yake wajen Allah ba a samu sai da biyayyar Allah aka yi fada duk abin da kake so a gurin Allah da sabon Allah ba za ka samu sai da biyayyar Allah in ba haka ba ka je na sha ba da misali duk inda aka yi wani zaɓe wallahi kaɗan ne ba su bar hanyar Allah ba dalilin wani zaɓe da tsafe-tsafe da yanke-yanke da tsabbace-tsabbace ƙarhe kuma ya haɗa da 'yan addu'o'i ga ana cewa muna addu'a ba ita kaɗai suke ba shi wannan kawai sun barta ne saboda ustazai sun ce ita Allah sannu a hankali tafiyar tururuwa take ita kuma suka yi tsafe-tsafen sun ce tafiyar rozozo a guje furr take to amma duk in suka kare tsafe-tsafen nasu da tsibbace-tsibbacen su da yanke-yanken nasu wa yake samu sai wanda Allah ya bawa wani gurin zaka sadda mutum goma suke takara ɗaya ne zai samu kuma kowa ya tsafi a yi tsafin ba gaskiya bane ba wani gurin zaka sadda uku wani gurin ka tadda biyu ko a zaben gwamna wani gurin biyu wani gurin uku manyan jam'iyyu ake ji sun yi tsafe-tsafen amma kaɗan ne Allah maɗaukakin sarki ya bar musu kuma daga ƙarhe inda ka ji tattauna da aka yi da Umar bin Khattab da Uwais al-Karni da ya ganshi yana cikin ibada ya ga yadda yake da tsoron Allah ya ga yadda yake koma zuwa ga Ubangiji Umar dan Khattab ya ce wa zai sai wannan kalifancin nawa in koma zuwa ga Allah ya ce Umar ba wanda zai saya a gurinka mai hankali dai ba zai saye ta ba ya ce in har so kake ka yadda wanda bai da hankali ya ɗauka mutane suka ce umar ba za ka ajiye ta ta karɓe ta ne a wajen siddiq kuma adalcinka na rana ɗaya ya fi ibadar masu yawancin ibada a wajen allah maɗaukacin sarki muhallin shahidinmu nawa da suke kashe biliyoyin kuɗi saboda wannan kujera kafin ma a tsaida ka a fati mai ci sai kun yi ciniki da gwamnan da yake ci idan gwamna yana kan kujera ya san zai matsa kuma ya san ba zai ke baka umarni ba yake ciniki wanda ya ba da kuɗi da yawa shi za a bawa duk mun gani da ake faramar election a jihar mu da wata jihar an bada an bada kaga ai kamar akwai rashin hankali nan kuma wani an katsa bai na cewa wa zai saya ana cewa ban hankali ba zai saye ta ba yanzu kuma ga masu hankalin suna fidda kuɗin su suna saya akwai wanda suka sai Najeriya ma Allah ya rufa asiri wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah shi bai masu Allah maɗaukakin sarki ba wa min ha ƙauluhu daga cikin abin da yake bayani da batsala da ta zo a cikin wannan babin da abin da ya fassara la ilaha illallah shi ne faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam man ƙala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan hadisi yana daga cikin mafi girman abin da yake bayyana mana mecece la ilaha illallah فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال manzon Allah bai yadda ba dan ka ce la ilaha illallah shikenan musuluncin ka yi bai yadda ba la ilaha illallah kadai ba ta yi shi yasa kaje ko rikici ake zanta to ya za ku yi da mutumin da yace la ilaha illallah to dan ka ce la ilaha illallah sai me ta dai shigar da kai gidan musulunci amma ka zauna ko baka zauna ba kamar bol ce a rami in ka duka ta da karfi tana higa take fitowa akwai da la'ilaha illallah ta fito yadda ka san ka doka bol da kare pap pap yikenan wanda ya higa higarta higa fitarta to haka wasu la'ilaha illallah su take yace to manzon Allah bai sanya fadin la'ilaha illallah kadai yana bada musulunci ba bal wala ma'rifata ma'anaha ma'a lafziha kai koda fa ka san ma'anar la'ilaha illallah a bayan ka fade ta wannan bi nufin kai musulmi ne me yadda da wannan fadin la'ilaha illallah kadai baya mai da mutum musulmi wannan shubuha ce da malamai sun warware ta kai sanin me la ilaha illallah take nufi tare da ka faɗe ta har yanzu bai mai da kai musulmi ba fa kaga wani abu yana daga cikin gurin da ya kamata lalle mutane su yi taka tsantsa yanzu da yawa suna faɗin la malama zai faɗa suna faɗin la ilaha illallah ba su ma san me la ilaha illallah ba bal wala al-iqrar bi zalik kai banda ka faɗi la ilaha illallah ka san ma'anarta ka tabbatar da bakinka yace har yanzu baka higa musulunci ba walal iqrar bi zalik bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la kai ko ka faɗi la ilaha illa Allah ka san ma'anar la ilaha illa Allah ka tabbatar da la ilaha illa Allah ba wanda kake kira kake bauta ma sai Allah shi shi kadai har yanzu musuluncin bai zauna ba tashin hankali ko wallahi ne bayanin tauhidin wannan yanzu waɗannan matakan hudu mu fa mu kai su ba muke ba su mutane aljanna fa da wannan ana ta aida yanzu mutuwa ma sai la ilaha to heme da saura wallahi la ilaha illallah kadai ba ta bada musulunci sanin la ilaha illallah ba ta bada musulunci tabbatar da la ilaha illallah ita kadai ce ba ta bada musulunci walal iqraru bidhalik kai zaman to ba wanda ka taba kira ba wanda ka taba bautawa sai Allah hi kadai har yanzu da guntun rina aka ba bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la bal malin yace la yahrumu maluhu wa damuhu da jinin shi da dukiyarsu ba za su tsaro ba shine inda musuluncin sa ya cika hatta yudifa ila zalika har sai ya danganta hadi da wannan hudin al-kufr bima yu'badu min dunillahi butulci ga duk abin da ake bauta ma ba Allah ba sai kai da duk wani shehu da ake bauta masa wallahi bai isa ba banza ne sai ka da duk wani mala'ika in ana bauta masa bai isa a bauta masa ba sai ka da duk wani annabi da aka bauta ma mutane ne suka yi saƙo ba umarnin annabin ba ne annabin bawan Allah ne manzan Allah ne sai ka da wannan in an bauta wa taurari kasan taurari ba a bauta musu in an bauta wa rana ba a bauta rana barantana kuma ka zo su ƴan kowan nayin na zamani duk sai ka tattara ka san abubuwan banza ne hatta yurifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillahi fa in shakka idan mutum ya yi shakku a kan haka cewa a bar mutane su yi addininsu abin lalime ne ko? wala duk wanda ya ce lalime ake banda hi a musulunci fa'in shakka idan ya yi shakku auta waƙafa ko ya jinjina ce to ai abin ya yi masa nauyi? ita to in yi ma nauyi ni da ta waƙafa lam ya harun maluhu wala damuhu malice an tahi kisa kar a saurara masa a hada da shi in bom za a tada a tada da shi in kashewa za a yi a kashe da shi in harbe za a yi a harbe da shi in dai mutum bai yadda ba abubuwan da ake bauta ma ba su cancanta a bauta musu ba ko hinewa ya ce dukiyarsa da jininsa ba su haramta ba mala ya ce fayalaha min mas'alatin ma a azamaha wannan matsalar tana da girma matuka da gaske tun a zamanin shi kuma yanzu ma tana da girma wallahi yanzu wannan da yawa ba su ma fahimci ba ita ce la ilaha illallah ba su ma san cewa ba sai wanda suka hada waɗannan abubuwan guda biyar su ne musulmai su ne suke da garanti su ne suke da security sun faɗi la ilaha illallah sun san ma'anar la ilaha illallah sun tabbatar da ma'anar la ilaha illallah ba sa kiran kowa sai Allah kuma sun yarda kowane abin bauta ba daidai ba ne wannan su kaɗai ne musulmi idan ka yi shakku akwai matsala yasa wasu ƙasashe ko jihohi a jihar nan ina tausayin su matuƙa da gaske wani abu da ya shafi yankin bauchi wani abu da ya shafi yankin gombe wani abu da ya shafi adamawa ilorin kogi akwai abubuwan tausayi gida ɗaya ne za ka tadda akwai musulmi akwai arnata sun ce lafiya muke zaune ba wanda yake kyamar kowa akwai matsala kowa ya harbi kowa idan kowa addininsa gaskiya ne to kowa ya yi asara a gida dole ne ni da nake musulunci sai na da kai da kana musulunci ba ka musulunci ko uwar mu ɗaya ba mu ɗaya akwai matsala za dai mu zauna a matsayin Allah haɗa mu ƴan uwa amma na yadda addininka ba gaskiya bane kuma bana sha'awarsa kuma ina kyankyamin sa sai na nuna maka wannan in baka nuna masa ba to ba matsala wani lokaci kuna wasa da dariya ce coci zan tafi ce to da mu tafi in rage maka hanya akwai matsala kai ko ka raka hi wai an ana ganin wai civilization ne mutum ya auri kirista shi yana musulmi ya raka ta coci ta raka hi masallaci ana ta aisuwa yayi ne wala ɗan boko ne boko ko a wuta shi ne kawai fassarar ta shi yasa wato duk yadda bature yake so ya cire maka kallemin tauhidi wallahi ya cire babu laifi ka auri kirista idan dalili ya kama ka auri kirista amma ta gane ba ka sha'awar addini ta baka ita ɗin ita kake so da aure kuma ka gane ta gane kana aure ta nema don kana da sha'awar ta musulunta kuma kullum kana gaya mata addinin ta ba daidai ba ne ba kullum kuna ta tattaunawa kuma ta gane wallahi babu ansa a addinin ta duk wanda yake da kiristanci bai da ansa a cikin addinin shi duk wanda yake yahudanci bai da ansa a cikin addinin shi amma ba wata tambaya da aka wa musulmi wanda ba su da ansa sai dai wata kilna an san ansar ko ban san ansar ba ni zaka iya samu na da gagawa to baka tambaye ni ce maka wallahi ban sani ba amma baya nufi kuma duk musulmi ba su sani ba amma akwai tambayar da za a wa kirista duk duniya ba wanda ya isa ansa ta kuma ba ta da ansa to ya kamata ya zamanto koda kana zaune da su ya zamanto da wannan manufar ta gane ita addinin naka nata ba addini bane kawai ka aure ta ne dan musulunci ya halatta maka kuma akwai dalilai da yasa ake auren ga musulman kana kallon su ka kyale ka aure arniya saboda musulman ba za su biya ma bukata ba ko gaskiya ne in jama'a na na na eh ban mu bari to ko sai hankali sai hankali eh akwai dalilin da yasa ake auren arna kuma lalle a wannan gurbin musulma ba za ta iya maka wannan abin ba magana ce a dunkule kamar da malamin ya faɗa ku so in wannan dalilin da wannan matsalar to a wannan ana iya halatta maka matanka uku musulmi ɗaya arniya bai hudiya ko banasariya saboda za ta yi abin da musulman ba za su yi ba ba wai a wajen ibada ba ko wajen tsoron Allah na ga kuna dan tattauna kuna kuskus ina ba wajen a wajen tsoron Allah ba shi akwai wata larura wadda shi a ciki kaɗan ne ɗaya ne a cikin miliyan ko dubu ake samu larurar to idan musulmi yana da wannan larura akan ce ko azumi an sauke mashi azumi bai zama dole a kan shi to idan ka ce azumi bai zama dole a kan shi ba kuma duk matansa musulmi ne to su ma ɗin kuma an yafe musu azumin kenan ba yafe musu ba to idan akwai kirista da ba ta azumi fa shine da na bada misali saboda karba ta fa ake cewa mallam ya faɗo wata magana ko eh a dunkula har yanzu na bada Allah rufa asiri banda wannan kuma akwai wanda Allah zai jarrabe shi kawai ta kirta ya gani yake so babu laifi idan ba ta rinjaye shi ba matsawar ya fahimci addininsa zai tsaya akan addininsa zai kare addinin shi kuma ƴaƴansa ba za su tagayyara ba babu laifi yau din na tsinci wata magana ina cikin sabon gari mutum ya ce wallahi sama da shekarar su 20 da matar bai taba sanin kirista ba ce yace an yi sa'a nace me faru nace wata kil uban ne tsayayye ita kuma matar ba ta da zafin hamasa akan kiristanci yace ai yara su malam shekara ashirin ɗin da na santa ya ce wallahi Allah mijin ya rasu amma tun da uban musulmi ne ya aure ta ba ta taɓa wa 'ya'yan hudu ba su bar musulunci ya ce kullum da 'ya'yanta muke ibada muke sallah muke kome ba ta taɓa yunƙurin influence ɗin su bar kiristancin ba na ce ta wannan ɗaya ce ita ma kuma a cikin dubu wata kana raye ma tana ƙoƙari ta kwahe wasu ta kai su coci saboda ta ma zagon ƙasa to ita wannan har ya rasu ina ji ko alƙawari suka yi ko aka yi ba ta dai yuyin ƙurin juyar masa ƴaƴan ba suna na a musulunci yake cewa wallahi ban taɓa sani ba cewa ita uwar ba musulma ba ce ba yace ko mun zauna ita sama da shekara ashirin kai ka san abin da aka yi shekara ashirin ba a gane ba musulma ba ce ba ta yi ƙoƙarin gurɓata tarbiyyar ƴaƴan ba kai ka san wannan uban ba ƙaramin gini yayi ba ko ba ƙaramin taimako Allah madaukakin sarki ya bashi ba to in za ka aura ka zaman to din kai tsayayye ne ba za a taɓa rinjayar ka ba za a rinjaya ƴaƴanka ba wannan ne inda yake halatta amma idan za ka aihu ta kwahe su ta tafi inugu su zama ciwo ma da cingozi da cizaran an samu matsala ko an samu matsala wallahi daga gidan shehu ko astazi ko akara mukalla ya ba da gudunmuwa ayyansa a coci a ci baya Allah maɗaukakin sarki ya tsare malam da ya yi bayani ya ce wallahi waɗannan gaban guda biyar su ne tauhidi sai ya ce fayalaha min mas'alatin ma a azabaha wa ajallaha wannan matsalar tana da girma tana da matsayi ya kamata mu santa waya lahu mun bayan malam ce kaga wani irin kafe taccen bayani malam kamar ya zuga kansa da kanshi yadda ya fiddo da tauhidi a cikin wannan babin yace waya lahu mun bayan wannan bayanin ya kai makura ma awdahu yace wallahi ya fito fili in dai mutum Allah yake so addini yake so ikhlasi yake so wannan bayanin ya ƙara fito masa me ake nufi da tauhidi wa hujjatan ya ce wannan abin da na kawo a babin ya isa hujja ma a kufa a ha lilmunaziri ta kai mai yankan hanzari ga duk wani mai musu اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقوى الدعاء دا أيكي مال هارون دي muna addu'a har yanzu ubangiji Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya yayi mashi dukkanin ƴan uwa da abokai da ba su da lafiya muna addu'a ubangiji Allah ka ba su lafiya so ana sanar da ni akwai malam Aminu Tela Aminu Hof baban shi ya rasu a ranar Juma'a ba ma san labarin rasuwa ba sai yanzu da ake gaya mu muna addu'a daga wannan majalisi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi dukkanin yan uwa da iyaye da abokai da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin